أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم
فلا تكن للذين يدعون ربهم
وأنذر الذين يخافون وأنذر الذين وأنذر الذين الذين يقامون أن إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من كبر وإن لا تضيع لعلهم يتقون
ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa anzur bihil ladina yakhafuna ayyuhsharu ila rabbihim kai gargadi kai wa wa'annan kai gargadin wa'annan wanda suke shayin wato a tattara su zuwa ga ubangijinsu ka gargadin su ai bil qur'ani da alqur'ani laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un ba su da wani mujibanci da zai taimake su gairuhu ai in ba Allah ba ko ko wani mai alfarma da zai musu alfarma in ba Allah ba wal marajil yin almu'minun al-asuna abinda ake nufi a nan wajen mumune wanda suka masu saban Allah su ake nufi a nan wajen wanda suke shayin haduwa da ubangijinsu su ake ga shugaba sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake cewa ka gargade su da alqur'ani kai musu gargadi da alqur'ani la'allahum yattaquna Allah ko cewa su za su shayin ubangiji bi ilahihim amma hum fihi dan ya zama sun ciratu gabarin abin da suke cikin sa na sabawa da kuma su aikata su aikata da'ar ubangiji na'am
ولا تقولوا الذين يدعون ربهم بالأموات والعزيزين ربها ما عليك من كتابهم شيء ولا في كتاب عليهم شيء فتقول لهم فيكون من الظالمين wala tasridul lazina yadquna rabbahum bilgadati wal ashi Allah yake kada ka kori wayannan da suke bautawa ubangijinsu suke kiran ubangijinsu bilgadati da safiya wal ashi da kuma yammaci yuriduna wajhahu suna nufin zatin Allah da wannan ibadar da suke yi la shay'a min a'rad min a'radud dunya a'a ba wai suna nufin wani abu daga cikin tarkacen duniya ba kawai abin da suke nufi zatin Allah suke nufi wa humul fuqara'u sune waɗanda suke wato fuqara'u ma'ana marashin abin hannu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kadal mushrikuna su mushrikai sun kasance ba'anu fihim sun yi suka a cikin su wa talabu an yaqrudahum wai suka nemi shugaba sallallahu alaihi wasallama da ya kore su li jalisuhu domin su zauna da shugaba sallallahu alaihi wasallama wa arada annabi sallallahu alaihi wasallama zalika dama an fi islamihim shugaba sallallahu alaihi wasallama sai nufin dan kwadayi ko za su musulunta saboda shugaba sallallahu alaihi wasallama nabiyyin rahmati ne su wayannan fuqara'u da ake tare da su su sun riga imanin su ya tabbata su kuma wancan ake so a karkato da imanin su don haka shugaba salasalama yake cewa tun da gabin da suka nema ya zamo sai ake da nufin za a janyo su a yi bayar da wa'annan don kwaɗayin musuluncinsu da shi ne ubangiji tabaraka wata'ala ya saukar da wannan aya wanda ko kamar yadda ya zo a cikin hadisin ibn mas'udin an ce wasu ne daga cikin wato su kafirai wato wato daga cikin kafirai sai suka shuɗe suka ga shugaba sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa irin su wato ammar irin su bila irin su abbas dan mirdasi wato ba abbas dan mirdasi ba wasu dai haka rauna na daga cikin sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallama da suka gansu sai suka wato kaskantar da lamarinsu su suke cewa suke cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama wayya za a dinga zama da wayannan raunanan mutana ina ma za a nisantar da su gabarin masaukin nan majalisun shugaba wasu inda babu su a wadan to su ma sai su zo su zauna a majalisun shugaba sallallahu alaihi wasallama wasu buraka in sun zo wai abun kunya ne su a gare su a zo a gansu suna zano da wayannan wai suna ganin su kamar ba komai ba subhanallahi subhanallahi dan ku ne masu daraja masu daraja su wayannan da kafirai suke wulakantawa daga baya sai da suka zama su ne sarakunan duniya fasaru mulukal ardi wal kullu tahtihim sai da suka zama su ne sarakunan duniya irin su Abu Hurairah irin su Biladin kuma shi isa wato idan ka duba ba ga shi majalisun shugaba sallallahu alaihi wasallama mafi aksari za ga majalisi ne na wanda suke almajirai a fadar shugaba suke kewaye da shi shi yasa za ka ga lokacin da abu sufiya ne zai kasar sham hirakalu sarkin rumawa daga cikin tambayoyin da ya masa kaga ya ce wato fa ashrafin nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum shin wanda suke tare da shugaba suke bin sa matsaukakan mutane ne ma'ana mutane wanda suke masu alfarma matsaukaka ko kuma wanda suke raunana sai ya ce bal du'afa'uhum kaga Abu Sufyan sai ya ce a rauna ne suke bin su du'afa'u ne su ne a halarar ma'ana ya yi amfani da wanda suke wato mafi rinjaye a hadara irin su bila irin su ammar dan yasir irin bayi da suke zaune a hadarar shugaba sallallahu alaihi wasallama shi yasa kuma wato yana daga cikin alamar imani yana daga cikin sunnar shugaba sallallahu alaihi wasallama san almajirai kaji kana san almajiri wanda suka raunana kana tausaya musu inda hali kana taimaka musu shi yasa kaga akwai hadisi da yazo cikin Abu Dawud shugaba sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa ba Abu Dawud ba cikin muwaffa Allahumma inni as'aluka fi'ilal khairati wa tarkal munkarati sai ce wa hubbal masakin Allah ina roƙonka ka nusar da ni wato in dinga aikata abubuwa na alkhairi da kuma barin abubuwa wanda suke ababan yi sai ce da kuma san almajirai su ne almasaki yana daga cikin alamar kirki ka zo ka ga mutum majalisinsa ka ga raunana ana taimaka musu ka ga raunana alamar wato akwai kirki ana alamar akwai sunna a nan wajen koyi da shugaba sallallahu alaihi wasallama yawa amma duk inda zaka je ka ga wato su raunana almajirai ana kore su ana kore su wanda suka rukakku masu alfarma kuma su ake janyowa zuwa ga majalisi a wannan bai kamata ba majalisi na Allah majalisi na alkhairi shine wanda za ga rauna na in su zo ana girma masu ana jin su a jiki ana taimaka musu amma ba za ta taimaka musu ba a ga ana jin su a jiki wannan shine abin da ake bukata shi sa wato saboda kullun abin da muke faɗa shi ma'auni imani ma'auni shi ne imani ba wai ɗaukaka ba ko samun duniya wannan ba ma'auni ba ne shi sa kaga hadisin nan wato na imamu buhari wani da ya zo ya wuce ta wurin ta hadarar shugaba sallallahu alaihi wasallama shugaba yake tambayar sahabbai mata kulu na fi haza me za ku ce akan wannan ya ce a wannan ya tantanta saboda mutum ne ya wuce da alamun alfarma a tare da shi suka ce wannan hariyun wannan ya cancanta in ya nemi aure a bashi ya cancanta in ya nemi taimako a bashi a taimaka masa ya cancanta kaza sai kuma wani ya zo ya wuce da alamun shi kuma kama almajirci a tare da shi sai ce mata kuli fi haza shi kuma wannan me za ku ce game da shi sai ce wannan ai ya cancanta ma in ya nemi aure ba za a bashi ba in yi magana ba za a saurare shi ba in ya nemi abu ba za a ba shi ba sai shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa haza khairum min mil'il ardi min haza au kama kala alaihi salatu wassalam shi wannan da ake gani da mastana kamar almajiri ba shi da komai to ya fi wannan cikin ƙasa da za a tattara wannan mai alamar ɗaukar cikin ƙasa to wannan ya fi shi shi yasa ƴan uwa mu yi kokari mu dinga janyo rauna wurin a jikinmu in an ga mutum cikin rauna yana buƙatar taimako almajirai rauna na musamman marayu musamman marayu wanda iyayen suka suka bar su ƴan ƙananan yara wanda ba su balaga ba mu yi kokari muna janyo su a jikinmu muna taimaka musu mu ma wata ran wannan abun fa zai samu kowa da kowa yawa yadda kake ganin su marayu kowa zai samu kowa kai ma za su iya tafiya ka bar naka yaran aka bi dinga kiyayewa nam ma alayka min hisabihim min shay ai babu wani abu na binciken su akan ka ya rasulullah yawa ma'ana ubangiji bai tsora ma ka bincici lamarin su ba abinda Allah ya sanya ma shine kai musu gargadi wa ma min hisabika alaihim min shay'in haka su ma babu wani abu na bincike gare ka akan su fata rudahum balantana ka kore su fata kuna milar zalimina sai ka in ka aikata haka sai ka zamo kana daga cikin su wa'annan azzalimina din na'am
وكذلك فتنا بعضهم ببعض لا يقولون هؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله أعلم بالكافرين nan wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd Allah yace haka nan muka jarrabi shashin su da shashi ayu sharifa bil wadi wal ganiya bil faqiri bi an qaddamnahu bis sabqi ila al imani muka jarrabi wanda yake madaukaki da wanda yake wadi'in mutum wanda yake wato ba komai ba muka jarrabi wanda yake gani mawadaci shi kuma da wanda yake bashi da abin hannu bashi da shi haka Allah yi amma a wajen hukunci na shari'a a wajen hukunci na shari'a shari'a bata bambance tsakanin gani da mawadaci ba tsakanin wannan a ce sarki ne wannan shugaba ne da kuma wanda yake makaskanci shari'a bata bambance ba hukuncin Allah idan ya zo yadda za a yi hukunci a kan wannan haka za a yi hukunci a kan wannan ba a bambanta ba shi sashen yake cewa laƙarƙa na fiman mazaƙa balakun yana daga cikin abin da wuce a gabaninku wato daga banu isra'ila annahu wato iza saraka fihimu sharifu idan wanda yake matsaukaki ya sata daga cikinsu in aka ce wani matsaukaki ne wani babba shi kenan sai wato tara ku sai su bar shi wa iza sarqa fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadda idan kuma wani rarrauna ne yaje ya sata ko wani laifi to wannan sai tsayen masa da haddi to wannan ba abu ne mai kyau ba ita shari'a bata bambance tsakanin gani da wanda yake fakiri ba ko ka sarki da wanda yake makaskanci ko wani sharifi madaukaki da wanda yake wadi'i duk ɗaya ne wanda ya fifici wani shine tsoron Allah a gurin Allah ba mafifici shine tsoron Allah wani dukiya wata ɗaukaka wani menene dan Allah ya ba ya ba wani da wanda bai ba shi ba a gurin Allah ɗaya suke in kaga wanda ya fi wanda ya fi tsoron Allah shi yasa a ƙarshe a ƙarshe za su zo su zama ɗaya da matsaukacin da modacin da talakan da malami da sarki da shugaba da kowa da kowa da mace da kyakkyawa da mummuna da kowa da kowa ƙarshen rayuwarsa cikin kabari za su shiga kuma ƙyallan nan shi za a yi wa kowa duk sai a tattar kuma a koma zuwa ga Allah nan kuma mai tsoron Allah shi ne kuma mafifici Allah ya samu dace wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka nan muka jarrabi shashin su da shashi li yaqulu demun su ce a haula'i su wanda suke madaukakan su ce a haƙula'i mannallahu alaihim min bainina yanzu wa'annan kuɓara'u wa'anda suka basu da komai su ne Allah ya yi musu baiwa a kanmu a tsakaninmu Allah ya musu baiwa da shari'a law kana mahum alayhim hudan ma sabaquna ilayhi wasu ce wai da abin da suke kansa gaskiya ne ai da ba su riga mu ba su mawadatan suke faɗan haka qala ta'ala alaysa Allahu bi'alamu bishakirin ai Allah shine wanda yake masani da wanda suke yabo yaba masa faya hadihum sannan kuma ubangiji kuma sai siyatar da su Allah ya san wanda suke yaba masa na'am
كذب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.
نعم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama idan wa'annan wanda suka ba da gaskiya da ayoyinmu suka zo maka fa qullahu salamun alaikum ka ce musu assalamu alaikum kai musu sallama ka tabarabbukum ala nafsihir rahma ubangijinku wato ya lizumta wa kansa jinkai innahu cewa lamarin da sha'anin man amila minkum su'an bi jahalatin wanda ya aikata wani mummuna daga cikinku a halin rashin sani sun mataba min ba'adi sannan ya juyo ya tuba bayan aikin nasa wa aslaha amalahu ya kyautata aikinsa fa innahu ai haqiqa shi Allah gafurur lahu mai gafara ne gare shi rahimun kuma mai jin kai ne an ce wannan aya ta sauka a cikin su wannan wato su fuqara'u daga cikin sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda yawancin su da ashabu sufani ashabu sufani shine tan hadisi yazo a cikin bukhari wanda zaka ji sai da Aisha ta tana cewa kana rasulullah kana ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ummala anfusihim wa kana wa kana wa qad yakunu lahum arwahum yake sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallam sun kasance masu aiki ne ga kawunansu wasu fata suke su yi faskare wasu su yi ban ruwa don da abin da suke da rayuwarsu wasu fita su yi leburanci wasu fita su yi aikin gona shi ne sai da take cewa har wani zumin saboda aiki sai ka ji jikinsu saboda guni yana dan fitar da wani wato wani rihun yana fita daga cikin jikinsu to shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin haƙƙinsu yake gawo shugaba sallallahu alaihi wasallama cewa idan sun zo gare ka ya rasulullahi kai musu sallama wasu ka ce ai ma'ana ubai shugaba ya karanta musu wannan ayar daga nan da tun daga wa iza ja'aka allazina inna bi ayatina fa qul salamun alaikum kai musu sallama ka karanta musu wannan ayar har zuwa fa innahu ghafurur rahim to an ce duk sanda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya gansu an ce yana fara musu sallama yawa shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta musu sallama yace alhamdulillahi allazi ja'ala min ummati man min min ummati man amarani an abda'ahum bis salami yace nagode Allah da ubangiji da ya sanya a cikin al'ummata akwai wanda ubangiji ya umarce ni da in na gansu in fara yi musu sallama an ce wannan kuma tadyiban liqulubihim Allah ya umarni shugaba ya dinga musu haka domin a dada da zuciyoyinsu wanda sun samu daraja ya san a duniya ba waɗanda suka mori irin wanda suka zauna da shugaba babu wanda suka samu sa'ada suka samu arziki suka samu daraja irin wanda suka samu ganin zafin shugaba sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah da sauran wanda suke ciwaye da shi na ahlul bait Allah ba mu albarkacin su na'am muje
وكذلك وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين na'am قل إني أمرت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللتم وما ألزمت المرسلين wa kazalika kamar yadda muka bayyanar da abin da aka ambata nufasulul ayati miki bayyane ayoyi miki rarrabe ayoyi ayoyi ne na alkur'ani li yazhara alhaq domin gaskiya ta bayyana fayu umala bihi ai ai dan ai ai ai ai aiki da gaskiyar walitabtadina sabilal mujrimina domin kuma ka bayyanar da tafarkin nan na su wanda suke wayannan mujrimin wayannan kafiran fatustana badan an nisanci wannan tafarkin nasu shi ne yace fi qira'ati bi tahtaniyati wa fil ukhra bil fawqaniyati sai zama ko wal tastabina sabila sabilul mujrimina ko kuma wal yastabina sabilul mujrimina ko ka bayyanar da dan ka bayyanar da tafarkin nan na su mujrimai ko kuma tafarkin mujriman ya zamo ya bayyana don a nisanci tafarkin nasu na kul inni nuhitu ana abudan lazi ta dukuna min dunin layi ka gaya musu ya rasulallah haƙiƙa ni an hane ni da in bauta wa wannan waɗanda kuke bauta wa ba Allah ba ƙulla a biyu a hawa aku ka gaya musu ni ba zan bi soyi-soyin zuciyanku ba fi ibadata ha a cikin bauta gare su ƙabbalarsu izan wa ma'anan minal mutadin ya ce to ai na bata izan idan aka ce na bu wannan soye-soyen zuciyar naku wa ma an namin lamuta dina sai zama ko ba daga cikin shiryayyu ba sam
كنتم على بينة من ربي ورزقكم ما عندكم مما تستعملون به
kul inni ala bayyinatin min rabbi ka faɗa musu ni haƙiƙa ina kan hujja daga ubangiji na wa qad kazzabtum bihi haƙiƙa kuma ku kun karyata da ubangiji na haisu ashraktum bigiran da kuka yi shirku da Allah kuka tara ya Allah da wani ma indi ma ta sa'ajudu na be to ai abin da kuke gaggawa zuwansa shine azaba ai ba a hannuna yake ba ba iko na bane da kuke cewa fa amtar alaina hijaratan minas sama'i ka zubo mana da duwatsu daga sama kuke neman gaggautowar azaba innal hukumu illa lillahi to ai hukunci a cikin wannan da kuma waninsa ai bai zama waface gurin Allah ya usul haka ubangiji shine yake wake yake bayyanar da gaskiya yake rabe gaskiya wawa khairul fasili shine fiyayyen masu yin hukunci ai alhakimina na'am ثم ولن عني ما تستعملون به لقل لهم ميت ولهم
kullahun ka gaya musu lau annan indi ma ta sa'adiluna bihi da a ce abinda kuke neman gaggawa da shi na a zo muku da shi shine azaba da a ce a hannuna yake ikon a hannuna yake laƙuri al'amur bai ni wa bai na kun ai da tuni an yi hukunci an rabe hukunci tsakanina da ku da tuni na gaggautar da zuwansa domin in huta walakin na hu'in dallahi sai dai abin yana gurin Allah wallahu alam bizzalimin Allah shine ya san wanda suke azzalimai mata yu'aqibuhum wato yaushe ne zai musu hukuba Allah shi ya san ranar da azabar za ta zo muku da kuke neman gaggawar zuwar azabar na'am
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها وما حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ولا يابس إلا في كتاب مبين.
sunan kafirai suna ta neman a zo musu da azaba suna neman gaggawar zuwata to shi ne a nan ubangiji yake gaya musu yake gaya musu cewa lamarin fa a hannun Allah yake shi ne Allah ya ci gaba da bayani yake cewa wa inda hu mafatihul gaibi ai mabudan gaibin Allah haba'inuhu aw abturqul musalatu ila wato ila ilmihi ma'ana irin abin da ubangiji ya taskace na gaibinsa ko kuma hanyoyin da za ta sadu da mutum zuwa sanin abin da yake na gaibin Allah to duk wannan a gurin Allah yake la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san wannan in ba Allah ba wahiya hamsatu su mafatil gaibin nan abubuwa ne guda biyar allati fi qawlihi wanda suke cikin fadin ubangiji inna allaha indahu ilmus sa'a al-ayata ka karanta hayar har karshe kama rawahu al-bukhari kamar yadda imam al-bukhari ya rawaice shi shine yake cewa mafatihul gaibi khamsun aka zo cikin sahih al-bukhari cewa mabudin gaibi guda biyar ne inna allaha indahu ilmus sa'a wa yanzul gaisa wa ya'lam ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasaba gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardun tamut cewa sanin sa'ar alkiyama wannan Allah ne yake banta da shi Allah shi ya san wato zubo da ruwa dugo nawa ne zai zubo a wani lokaci zai zubo wanne ne ruwan farko wanne ne na ƙarshe wannan saninsa bit tafsili da kuma saninsa ijimalin duk wannan a gurin Allah ne wayalan matil arhami Allah shi shi kaɗai ne ya san abin da yake cikin mahaifu na iyaye mata idan misali yanzu ka ce to ai yanzu zamani ya zo ana iya sanin abin da yake cikin wato ciki na mace to amma idan ka sani shi Allah tun kafin a haifi uwar ko tun kafin a duniyar ma gaba daya ya san kowace uwa abin da take dauke da shi da cikinta sannan ubangiji bi yaron da yake ciki shi ya san abin da yake cikin mahaifa barinsa za a yi haihuwarsa za a yi in ya girma shekara nawa zai yi yaya arzikinsa yake yaya adalinsa yake mene da me da me zai yi me zai yi zai rayu ba zai rayu ba duk tafsila Allah ne shi shi kadai ya san wannan ba wanda ya san wannan ba Allah ba wa ma tadri nafsun ma za ta fito bugadan ba wanda wata rai da san me za a yi gobe Allah shi shi kadai ne ya sani wa mata zai nafsun da ayi arzan ta mutu babu wata rai da kasar ranar da za ta mutu wannan duk yana gurin Allah shi fa duk wani ilimi da ka sani fa yana gurin Allah gabaki ɗayan ilimi yana gurin Allah ko ka ga wani da wani ilimi to a hakika da ilimin a gurin Allah yake sai kuma inda ya ga dama yake buɗe shi kowa gurgudun yadda Allah ya buɗe masa shi yasa yake alimul gaibi fala fala yazur ala gaibihi ahadan illa manartala min rasulin shi yake shi ne masanin komai sai wanda ya ga dama kuma ya budewa ba shi ne yake shugaba sallallahu alaihi wasallama ba wa Allah maka malanta kun ta'alamu kaga ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya sanar da shi wa Allah maka ya sanar da kai malanta kun ta'alamu abin da da bai bude maka ba yanzu ubangiji duk ya bude ma sai ya ce wa kana fadlullahi alayka azima fadlal Allah fifikon da Allah yi ma a gare ka ya Rasulullah wannan fa mai girma ne tun da kaji Allah ya ce aziman abinda Allah yau manzon Allah na fifiko mai girma ne kai ka san ba da ya san wannan sai Allah irin ma'alumati da Allah ya sanar da manzon Allah ba wanda ya sani sai Allah wai alam ma fil barri Allah ya san abin da yake kan tudu wal bahari da abin da yake cikin ruwa min alhayawanat na dabbobi ne tafsilan tafsilan Allah ya san komai wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da yake fadowa illa ya alamu ha face ubangiji ya san wannan ganyen kafin ya fado Allah ya san shi a ina ya fado Allah ya sani wala habbatun ko ko wata kwaya fi zulmatil ardi a cikin dufai na ƙasa irin duhun dare wala raɗabin ko wani abu wanda yake mai ɗanyata ɗanye wala ya bisin ko wani busasshen wani abu face illa fi kitabun mubini face yana cikin littafi wanda yake mai bayanin komai shi da lahul mafuz ma'ana dai Allah ya san komai komai da ka sani Allah ya sani shi yasa mutum in ya fahimci haka ya san haka ba wai a gaya ma ka ce ai haka bane ruhin ka yadda da haka to dole ka faɗi tsoron Allah duk abin da ka je za ka zake wa na laifi to ka san ma'abucin ilimi ba ya fi san me kake ciki ya san me kake na'am wallahi وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بأيمانكم ويغفر لكم على مسلم ثم ينبغيكم ثم يمسكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل bi qabda arwahikum inda an-nawm shine fa yake karbar ra yake karbar rawukan ku da daddare ubangiji sai karbe ku da daddare bi qarba arwahikum ta hanyar karbar rayuwan ku rayukan ku inda an-nawm yayin bacci kana daga kana tawtsul wutsul kana ta yawo kai nan kai nan amma dare yana yi saka jikinka ya fara nauyi kana kwanciya shikenan sai ka ji ka kai bacci baka san inda kace ba baka san halin da kake ciki ba an ɗauki ruhin naka sai Allah ne mai yin haka inda ya ga dama in ya ga dama yanzu in ya rike baccin sai ga an zo ana kuma neman magani ana a tafi gurin likita ashe wata ni'ima ce da Allah ya ma wannan baccin da yake ma kai baka sani ba Allah ne yake saka baccin waya alamun ma jarhatum bin nahari kuma ya san abin da kuke tsururuta kuke yi bin nahari da rana in rana ta yi kuma Allah ya san kuma me kuke yi sun mai yabu asu kun fi sannan kuma ubangiji sai ya taso ku fihi ai da lokacin rana ubangiji sai ya tasar da ku birar da arwahikum ta hanyar dawo muku da rukanku daga gari ya waye kuma sai ga kowa yana tashi kowa kuma sai ga yana tashi to ai Allah ne ke dawo muku da rawukan naku inda ya ga dama yadda ya riƙe ran nan naka kwanta bacci in ya ga dama shikenan daga nan kuma sai ka zarce dubu nawa aka yi haka an sha yin haka an sha gani kaga mutum ya zo ya kwanta lafiya kalau ya kwanta bacci yana kwanciya baccin nan daga nan ba za a ga ya farka ba sai dai a taba kai a jiya mutu Allah bai da masa daren nasa ba ya rike ya karbe shi ba shikenan ba shine yake yadda ya ga dama ba waliyu qada ajalun musamma domin kuma a hukunta wato wani lokaci wanda yake sananne summa ilaihi marji'ukum sannan kuma makomaku ta zamo zuwa gare shi bilba'as ta hanyar ya tashe ku sun mayu uku sannan ya ba ku labari bi makuntun ta amaluna da abin da kuke aikatawa fai jazi kun bihi ya saka muku da shi na'am وهو الظالم وهو بعباده ويرسل عليكم حرما حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يرجعون Na'am, huwa al-qahiru. Allah shine murin jayi fauka ibadi a saman bayinsa. Allah ya rinjayi kowa. Wayir sula alaikum hafazatan. Sannan yana aiko muku da mala'iku tuhusi a amalaku da suke kiyaye ayyukanku. Ya yana yarin jayi kowa, kowa da ka gani a kaskance yake gaban Ubangiji. ba shi da tasirin komai ba shi da tasirin kowa sai yadda Allah yi da shi shi sa yake cewa muradi muradul haqqi wal abdu kal qalam shi ba waye daga san alqalami haka yake yanzu alqalami ka dauko zaka rubutu da shi yana da ikon da zai ce ga abin da aka rubuta da ni ba sai da aka yi da shi ba wani alqalamin a rubuta alheri da shi wani a rubuta sharri da shi ba abin da ba a yi da shi to haka ba waye yake yana ƙarƙashin ƙudurar Ubangiji sai yadda mashi'ar Allah ta juya shi. Wayar sila alaikun hafazatan kuma yana aiko muku da mala'iku da suke kiyaye ayyukanku shi ne can cikin hadisi yake cewa ya ta'aƙabu na fikon mala'ikatun din laili wa mala'ikatun din nahari, ka yi tami'una fi salatul asari wa salatul fajar, auka maƙala, mala'iku suna bibiye wa juna a cikinku. wasu mala'ikun da daddare wasu da rana sai su haɗu lokacin sallar la'asar lokacin ne ake canjin ayyuka mala'ikun da suka zo da safi suna tare da kai suna ta rubuta ayyukanka akwai masu rubuta kyawawan ayyukanka akwai masu rubuta masu rubuta akasinsa in yamma ta yi za su tafi sai wasu kuma su zo sai a canjin aiki su kuma sai su tafi wasu kuma sai su kama su kuma suna yi suna yi sai da asubahi idan sun zo shi wasu kuma sun zo su kuma su haka ake kai kaga kai bawa kana nan duk baka sanya ake da kai ba kai kana gani ka je ka kulla kanka a cikin daki ka sa security da bindigogi suna suna gadin ka ko kuma ka shiga gidanka ka sa wata irin abubuwan nan na security ka kulle kanka kana ganin ai ba kowa baka san kuma ka shiga ciki da mala'iku ba su ba za ka iya tsare kanka daga su ba duk inda kake suna tare da kai kuma suna rubuta ayyukanka komai kai suna rubutawa shi yasa wato ake son mutum ya kula da sallah musamman yin cikin jami'i kaga sallar la'asar da sallar asubahi saboda lokacin ne lokacin canjin ayyuka don idan sun koma su mala'ikun nan duk da ubangiji ya sani za su ce wa ubangiji ya ubangiji mun baro bayanka mun je mun same su suna yin sallah da za mu to kuma mun baro su suna yin sallah su ma wa'ita ya ubangiji mun je mun same su suna sallah mun baro su suna yin sallah in ku aka sa lokacin ko kana bacci ko kana cin wata shiririta to duk fa shiriritan nan tana cikin ayyukanka yana daga cikin kuma hikimar hikimar da ya sanya a cikin auradu da muke yi na ɗariƙar tijjaniya duk yammacin duniya za ka zauna kan istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari da asuba za ka zauna kan istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari kaga duk takaddunka da aka tafi da su kowace akwai istighfari a ciki akwai salatin annabi a ciki akwai la ilaha illallah a ciki kaga da yamma kai istighfari ka nemi gafarar ubangiji kai salati ga manzon Allah ka jaddada ka da jaddada imaninka da la ilaha illallah da yamma kai sallar asar shi ma kai haka kai istighfari ka nemi gafarar ubangiji kai salatin annabi kai la ilaha illallah ka jaddada imaninka kaga zai zama duk takaddun ayyukanka duk wanda takaddanka da aka kai ta rubutun ayyukanka za a samu istighfari da salati da halal a ciki da mun kuma ya faɗa cikin hadisi tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran wato farin ciki ya tabbata ga duk wanda aka samu wato istighfari a cikin takaddun na ayyukan to duk takaddun ka za a samu istighfari shi yasa mu kula da yin ibada kuma mu rike wannan azfar da muke na lazimi da na istighfari da salati da hailala da muke a cikin wannan dariqa saboda kuma wato yana daga cikin abin da Allah yake so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so aikin da mutum zai dawwama kullun yana yi kamar yadda sai da Aisha ta faɗa kana ahabbul amal ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yajumu alaihi sahibihi aikin da shugaba ya fi so aikin da Allah ya fi so aikin da mutum zai dawwama kullun yana yi yafi yau kai kaza gobe kai za ko sallah ce yau kai raka'a biyar yau kai raka'a goma yau kai raka'a biyu a ka rike wani adadi ka dinga yi Allah yana son wannan Allah ya fi son wannan Na'am, hatta iza ja a hadukumul maut, har sai yayin da mutuwa ma'ana sababin mutuwa suka zo wa ɗawanku, su wa'innan hafazatan ɗan, mala'iku suna tare da ku, har sai da yayin da mutuwa ta zo wa ɗayanku, ta wafat rusulana kuma sai ma'aikanmu. Almala'ikata kenan, almuwakkalu na bi ƙabar al'arwahi, wanda Allah ya wakilta su wajen karɓo rayuka, kuma shi kenan sai su karɓo rayukansu. tafi rayukanka su kuma daga yannan su wannan hafa za ta tsinan masu kiwon mutum masu rubuta ayyukansa su kuma sun gama aikinsu mala'ikun mutuwa suna zuwa sun gama ayyukansu wahum la yufarridun su ba sa takaitawa fi ma yi umaru na biyu cikin abin da aka umarce su da shi na'am
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق على نور
isa kaga nan wajen ya ce tawaffat rusulina wato ma'aikanmu su ne mala'iku za su karfi rawukansa can wani wajen kuma ubangi ta baraka wata ala yana cewa ƙul ya tawaffakun malakul mautin lazi wukila bikum wato ka gaya musu mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi ga ku yana karɓar rayukanku shan wani wajen kuma sai ke cewa Allahu ya tawaffal an fasahi na mautaha Allah shi yake karɓar rayuka yayin da za ta mutu kaga kamar nan an ce Allah shi yake karɓa nan kuma an ce mala'iku su suke karɓa shine kaga shi yake cewa haƙiƙa ne karɓar rai shine Allah shi ne haƙiƙa shi ne wanda yake karɓar rai to amma idan ajalin mutum ya zo ɗin ubangiji zai turo mala'iku wato shi azra'ili zai zo da kuma su mala'iku wanda zo su ne za su wato za su dinga ƙoƙarin karɓar rayukan mutum su fitar da ran daga jikin mutum amma a haƙiƙa a haƙiƙa me yin shi ne Allah yawa wannan shi ake cewa shari'a da haƙiƙa ba wani shirgi ba ka ganin wajen ya ce mala'iku su suke yi to amma a haƙiƙa mai yi shi ne Allah ba a haƙiƙa Allah shi ne mai yi san da yake cewa ma a sabuku min hasanatin famin Allah wa ma a sabuku min sayyatin famin nafsika duk abin da ya same ku wato ma a sabuku min duk abin da ya same ku na hasana faminallahi daga Allah ne abin kuma da ya same ku na mummuna shi kuma wannan daga kanka ne sai kuma sai ce kul kullum min indillahi duk gabaki sai kuma a hakika duk daga Allah ne Allah ne mai kaddara ku yawa to so ake a bisadi na hikima bisadi na shari'a na ladabi idan kaga wani mummunan abu to ka dangana abin zuwa ga kanka ka yi tazarruki ka ƙasƙantar da kai ga Allah ka jingina abin zuwa gare ka idan kuma ka ga wani abu kyakkyawa ya same ka to wannan kuma kai ta gode wa Allah Allah ne umarce ka dai duk da kuma a can cikin ruhinka ka tabbatar kuma Allah fa shi yake da tasarrufin komai Allah shi yake yin komai shine mai juya wannan mai juya wannan na'am na'am sun marudu sun marudu ilallah sannan su halitta a juyar da su zuwa ga ubangiji maulahun shine wanda yake mamallakinsu alhaq wanda yake matabbaci asabiti kenan al'adal li yujazihim domin kuma ya saka musu alalahul hakam na'am hakika hukunci zartar da hukunci ya tabbata gare shi wa huwa asra'ul hasibin shi ne wanda yake mai gaggawar yin hisabi ga bayansa yi hasibal halaka kullahun fi kadar niskin nahari min ayyamin duniya li hadisin da zalika an ce a gwargwadon rabin yini na rana ubangiji yake gama ake gama wa duk halitta Allah hisabi saboda hadisi da ya zo akan wannan na'am kulle ahli makkata ka gaya wasu mutanen maka ya rasulallah man yuna jikun min zulumatil bar wal bahari wai wa yake tsiratar da ku daga dubbai na tudu da kuma dubbai na ruwa idan kuna cikin ruwa kun shiga cikin jirgin ruwa wa ai a hawalihi ma fi asfarikum lokacin da kuke cikin halin tafiya kuna cikin jirgin ruwa kuku haɗu da irin tsanance-tsanance na tafiya ko kuma akan tudu shi na tad'unahu tabarru'an a yayin da kuke kiran Allah kuke kiransa tabarru'an kuna masu kaskan da kai alaniyatan wakufiyatan kuna masu kaskan da kai kuna bayyanar da kiransa wakufiyatan kuma kuna kiransa a ɓoye ta ƙununa kuna cewa na ina an jaitana wallahi idan ka tsiratar da mu ai an jana ubangiji ka tsiratar da mu min hazihi daga wa'annan tuffan daga wa'annan tsanance-tsanancen lanakunanna min shakirin wallahi za mu zamo daga cikin masu yaba maka ma'ana almumini na daga cikin muminai Kul ka gaya musu ya Rasulallah Allahu yunjikum bitta hafifu wa tashbidi yunjikum ko kuma yunajjikum Allah shine yake tsiratar da ku min ha daga wa'annan tsanance-tsanancen wa min kulle karbin kai daga dukkanin wata damuwa ma Allah shine mai tsiratar da ku gammin wato dukkanin wata wata damuwa thumma antum tushrikuna sannan kuma ku yanzu kuma ku zo kuna tarayya wani abu da ubangiji
وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم وإليه مرجعكم ويذيق بعضكم بعد بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل huwa alƙadiru ala an yab'atha alaikum azaba kul ka gaya musu shine fa Allah mai iko mai iko da ya aiko muku da azaba min fauqikum ay minas sama'i ya sako muku azaba daga sama kal hijarati kamar ya jefo muku akwankwani kamar yadda aka yi wa mutanen annabi ludu wasu ya haɗi ko kuma ƙara kamar yadda aka wa irin mutanen adawa Allah shi ne mai iko da ya haka fa ko kuma a zo muku da wata cifkewa daga sama duk Allah yana da iko ya aiko muku da wannan aumin tata arjiliku ko kuma ya aiko muku da wata azaba min arjiliku ta wato wato ta wato ta ƙarƙashinku ta ƙasan ƙafafuwanku kamar irin cifkewa Allah ya cifke ku kamar irin yadda aka yi wa ƙaruna da mutanensa da Allah na riƙi kunye muku haka ayyul bisukum shiya'an ko kuma ubangiji ya cuɗanya ku wato wato shiya'an jama'a jama'a ya zama kun samu mabambantan ra'ayuka a tsakaninku ya zama kun zamo jama'a jama'a wayu zika ba'adukum ba'asa ba'adun ya ɗanɗana wa shashinku wato tsanani na shashi shine an ce lokacin da wannan aya ta sauka kamar yadda ya zo ya tabbata cikin hadisin bukari da ubangiji ya ce ƙulhuwa ƙadirun ala an yaba asa alaikum azaban haƙiƙa ubangiji yana da iko shi yake da iko ya aiko muku da wata azaba min fauƙikun daga sama sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bi wajhika sai ne mu tsari da wannan sai Allah ya ce aw min tahta arjulikum sai ya ce a'udhu bi wajhika Allah ina neman tsari da zatinka daga wannan aw yulbisakum shiya'an sai shugaba ya ce haza ahwan wa aysaru wannan shine mafi sauki wannan wannan shine mafi mafi sauki wato shine kuma abinda ubangi tabaraka ta'ala ya kaddara na'am shine can a cikin hadisin sun yake cewa sa'alta rabbi an la yaj'ala ba'su ummati bainahum famana aliha shugaba ya ce na roki ubangiji na kada ya sanya wato tsanani kamar yaƙi a cikin al'umma ta haɗa kanunsu to wannan ubangi tabaraka wa ta'ala sai bi wato sai aka tsare wannan yawa walan ma nazalat qala amma inna ha ka'inatun walam ya'ti tawilaha ba'd lokacin da wannan aya ta sauka wato lokacin da yace ayyul bisakum shiya'an wa yaziqa ba'dukum ba'sa ba'dun sai sai ce to wannan babu makawa sai ta abu yawa sai dai kuma fassarar ta kuma za ta bata zo ba daga baya yace amma babu makawa wannan sai ta abu shi yasa ba ga yanzu a cikin wannan al'umma zaka ga wato abubuwa da wala zaluna mukhtalifina yawa sabani a cikin wannan al'umma wani abu kaddara ne na ubangiji ba yadda za a yi unzur kaifa nusarriful ayati ka duba ya muke bayyanar da ayoyi addilalata ala qudratina wanda suke nuni akan ikonmu la'allahum yafqahun ko cewa su za su fahimta haka wato za su fahimta haka san cewa abin da suke cikin sabarna ne na'am alhamdulillah Allahumma salli ولا إله إلا الله آمين
آمين